والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau bakwai ga watan jima'a da sami shekara ta dubu ɗaya da dubu da arba'in wanda ya daida sha biyu ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha tara a ci gaba da karatun littafin da babban malamin na kakar sakari sunan abi dawud ana cikin babu fi hukumati alzali
ba shi ba ne nan ne
قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا أبو صالح محمود بن موسى الأنطاكي قال أخبرنا أبو إسحاق عن صالح بن محمد قال غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر وعمرو بن عبد العزيز فغل رجل متاعا فأمر الوليد بمتاعه فأوقق وطيف به ولم يعطه سامه قال أبو داود وهذا أصح الحديثين رواه غير واحد أن الوليد بن هشام حقق رحل زياد بن سعد وك- و- وكان قد غنى وضربه
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم هناك abin da ya shafi cin abin da naka ba ka doki abin da ba naka ba dukiya kuma ko amana da aka dora maka ko kasuwanci ko ta hanyar ka ci abin da ka sai wannan abin ba naka ba ina da haɗarin wurin allah haɗarinsa da farko rashin karba addu'a shi cin haram ba ai kowa karta ga unajis wani manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa yayin da mutum ke tafiya lokacin da ake karba addu'arsa amma yayin da ya ci haram ya sha haram tufa abin da aka tufanta da shi haram manzala ya ce fa na yi stanja da kaka za ka ba yanzu cin haram da da'awa cewa babu bai taso ba gara mace shiga kawai dokin ciyawa zai sai ma sarakuna zai samu abin zai ci ya ci haram hanyoyin sabu da yake da kan hanyar zalunci ko dukiya al'umma ko dukiya hukuma duk abin da kake gani zaka iya same shi arha ko hanyar maula wanda kake da shi baka da kana'a mutuwan zuciya kana nema a- a a tara dukiya da ba wannan hanyar da Allah ya sauka maka ba mutuwan zuciya da maula da neman son banza duka yana daga cikin abin da shari'a bai yarda da shi ba kuma mutum ya tsaya ya dake abin da yake da shi shine nasa zai gan izza zai gan buwaya zai gan nusuwa zai gan kwanci hankali yayin da zaka bude kofa kuma son banza da cin banza da son arha kai da wulakanci kenan wannan shine kofa ina da wahala ne zancen tankasan sa a duke yana da wahala musamman rayuwar da muke ciki kowa ina so a gan cewa ina da shi kai in ka je zance ma in kai ba wani mutum kirki ba ne an gai kama mutum kirki a gunka ma na baka da kudi shekaran jiya wani daya daga cikin ku mai dukiya cikin ku yake mun cewa ku abokinsa ya je yin zance shi ya gwada shi ya sa irin rigan abin da rigan yar- a'a ba rigan jama'i ba irin yar sharan nan shi ya sa takarmi irin da ya takarmi na silifa wanda bakinsa ma ya cinye kuma yana da dukiya shi ya je da ya je zancen aka kore shi koren kare saboda irin shigan da ya yi kuma me yana da dukiya yadda ya kamata an kore shi ana gan cewa ga shi dai ba shi da kudi saboda rayuwan ya yi ta'alluki na kan madda da ya tafi aka kai masu labari cewa wane ne shi aka ce halmi mazid izo kura aka yi kuskura aka yi ya ce wallahi ba zai sake komawa ba a aure ka da imaninka ya fi aure ka don wani abin duniya wallahi ba mu shirya ba ba za mu zaman lafiya duniyan ba aure ba don allah ba don dukiya to ba za a zaman lafiya ba wallahi shekaran jiya wata mace ta zo jiya da yamma kenan ta zo tana kuka dawa ina ce menene ya ce yarwanta nan ubansu daya ta mutu lokacin da take ginan babanta uwanta ba ta nan ta fita to matan wanda yarta ta mutu ita ta rike ta to sun shaku da yarwanta matan tinzan laibata ta zo nan biyu ke tana karatu shi yarwanta ta haifi tagwaye shi ta mutu uwanta kuma ta mutu shi ta doki 'ya'yan 'ya'yan tagwayen ta zo tana karatu a nan tana rike 'ya'yan to amma uwanta da da ba ta cikin dakin tana tsine mata ta da wannan yaran ta da su ko ta yadda su komi yi ka ta rike ita kuma abin da yake damunta sun shaku da 'yar wata kuma yanzu 'yar wata tana cikin kaburi ya ce malam in kai 'ya'yan kai su ina ya ce dangi uban duk 'yan shi'a ne amma wata ta ce mayar wallahi in matan ba sai an koya musu ajini ba ko kuma za ku aure ba koya ajini ba wala za a yi barna ban kasar nan shi sa kake ganci baya muke yi asalin daga auren ne akwai zalunci a cikin shanan aure ana cutan juna kuma ba za a zama lafiya ba allah baya son zalunci allah baya son a cuce wani to manzana sallallahu alaihi wasallam ya hana mu cin haram shi sa manzana sallallahu alaihi wasallam wata ne na jin yunwa she isince dabino a hanya dabino zai sinta dabino ina jin yunwa to she gan cewa la'alla wannan dabino sadaka ne mene sadaka nan zakka sauraka she je ba wani ba zai iya ci ina jin yunwa she takhallus maimako ici a gina shi a kan yakini cewa la'alla na gona ne amma tun da allah ya hana shi cin saraka shi da ku dabi na jinjiwa ba wani mu kuma yanzu za a ga mutum da gemunsa sunna sunna kirkirkir sunna amma da dubu goma zai canje mawakifinsa zai ya ci mutunci malaminsa a kan dan siyasa ya bashi dubu goma zai ya rabuwa da iyayensa a kan dan siyasa ya bashi dubu hamsin ajini ba shi na gabansa ba amma gan shi na ba bakirin sahu amma wannan ba kidansa shi na gabansa ba wannan kuma tabewa ne wannan kuma asara ce wannan kuma rashin hankali ne ajini da yan wantaka shi ne gaba fiye da kowane irin abu ike cewa hadasan abu salih mahabub ibn musa an taki kala akhbarna abu ishaq an salih ibn muhammad قال غزونا مع وليد بن هشام ومعنا سالم بن عبد الله جيكا سيدنا عمر يأتي وعمر بن عبد العزيز yake cewa faƙalla rajul shi wani mutum ya sace mata'an wani abu a cikin kayan ganima fa'amar lokacin komandan yaki shine walidi bin hisham shi walidi ya ba da umarni ce a kone wannan kayan watifa bihi shaka yawo da shi cewa ne ya dan sata kudin ganima a gano shi don a yi hazar a kiyaye kare sake yi watifa bihi walami utihi samun bayan araba ganima ba ba shi komai ba wannan hadisin da'ifi ne amma manansa sahihi ne saboda isnadin akwai salih ibn muhammad da'ifi ne salih guda biyu na cikin sanadin akwai abu salih ba shine da'ifin ba salih ibn muhammad shine da'ifi a cikin sinadin yadda abu dawud ya yi bayana kan shi sa bai haki da ya ruwaito shi ya ce da'ifi ne na fatan gane amma ma'anansa sahihi ne kala abu dawud abu dawud ya ce waza as-sahul hadisai cajisi guda biyun da ya koro su wannan shi ya fi inganci wa rawahu ghairu wahid ya ce ba mutum ɗaya kawai ruwaito shi ba anna walid ibn hisham ahraka rahlan ya kone abun abun da ya kunshi kayan rakumi ko doki ziyada zada ziyada ibn sa'ad ya kone na ziyada ibn, ibn sa'id wa kana kar galla hakika ya dauki kudi ba nasa ba wadda raba wa shaidaka ce wannan abun ya yawaita ba da wancan sanar da wannan shine daidai saboda haka na gyan kunne wanda ya dauka dukiya mutane ba zai ji daji a rayuwarsa ba kuma dauka dukiya mutane ba naka ba ya zama soki ne yanzu ba dauke shi ba dauke shi wani abu ba kuma ka kama kanka ka roki Allah Allah ya bude ma arziki shi ga Allah ya baka wadatar zuci shi ka ka zama mutum salihi Allah ya samu dace na malam قال حدثنا محمد بن عبد بن عوف قال حدثنا موسى بن أيوب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغالي وضربوه
abu dawo yana kawo hukunci wanda ya sata kudin gwamnati ko kudin dukiyar baitmal bayan kwace kudin a ladabta da shi shi na abin da ake yi magana tun da ya doki kudin mutane ya sace ko ya cuce su ko ya ci amana bayan karba a ladabta da shi jama'a ba za ka gane cewa cin dukiya mutum ba kyau she an ci naka ba za ku gane ba she naka kai gumi ka samu wani zo ya yaudare ka ko ya biyo wata hanyar da zai cinye kuma wanda ka yarda da shi a nan za a gan cewa bai kamata ba bai kamata ba yanzu kun duba waɗannan barayin zamfara allah yana da wani abu in ka kai wani gaci na wani laifi she toshe maka kofa karban tuba musamman abin da ya shafi izgiri da ajini ko shiga hakkin mutane wanda mara mana shi sa allah yake cewa hatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa ya toshe ba dama duk hanyar da zai biyo ba zai samu ga makatar ba haka ne yanzu ka gansu abu biyu suke fada sun ce muna kwaci wannan dukiyan mu yi zina mu sha kwaya shi sa zuba da gini a gunsu ya zama masu jiki in ba su zuba da gini ba ba zai masu kyau ba saboda Allah ya toshe mata wata kofan da ina da wuya su gano saboda zuba da ginin da yake dan adam ka kashe daya biyu uku ya zama maka jiki to rahma da tosai da jin ka ya fito cikin shi ka zama dabba dabban da ba yadda za a yi to yanzu abin da suke kenan su shiga kawai su kone kawai su doki bindiga sa bakin mace a tarfasa miyasa ha kawai ba jawabi su samu kudin kuma su je su zinace zinace da shi kuma ta ligima da su in ka tambayi me yasa ba dalili saman zala sallallahu alaihi wasallam ce karshen duniya mutum zai tafi a cikin makabar ina tafi a cikin makabarta sai ce ina ma ni ne gawa a cikin don ka je waɗannan kawai zaka yarda ina ma kai ne gawa saboda an zo ana kashe ka baka san dalili ba a kashe ka a kashe yayanka a kone rufanka a kone komai ba gair ba minayima kawai ni dan adam ne ina da dukiya na so a ci dukiya a kashe ni a karbi dukiyan shi kuma da yawan nan zai je ne izina isha kwaya kaka sa gane me ake so da ji ake yi a littattafai yanzu ana gan shi ne da ido saudi haram ya riga shi sa Allah yake ce da kurishawa yayin da suke cewa suna izgir da manzala sallallahu alaihi wasallam suke ce mali hazar rasul ya akulu ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilayhi malak fayakuna ma'ahu nadiran aw yulqa ilayhi kanzu aw takunu lahu jannatu ya'kulu minha izgiri ne ake fada don wawaye mahaukata su gan cewa annabi don me ya zama dan kasuwa don me annabi zai ringa ci kamar mu shan le kawo masu karshe ya ce unzur kaifa darabu lakal amsal kaga yadda aka aka aka buga maka misali don a a dauki hankali mahaukata fadallu sun bata fala yastati'una sabila ba wata hanyar da za su bi su sami shirya an gama saboda ka kaga mutum ya bi hau wani tsili to shi da jahannam kuma jahannam gara ba haife ka ba rana ɗaya wuni ɗaya jahannam da gara ba haife ka ba wallahi gara dai ba haife ka duniya miya ciki yau malaria musamman nigeria gobe an dauke ma wuta ji gobe ka samu dan kwai kaci ga su malam eh, hawarin yanzu da yana jin zafin sa tafiya yake yana huci yanzu kan kujera ne bai sai sau kai sallan ba lallaba da ya tafi haka rayuwa yake me ya ji me ya ji dadi ya tashi maraya ya sha zaba ya kula yanzu neman agaji a wurin Allah yake yi wato me wannan rayuwa me rayuwa ne daji a gunku yanzu ranar za a kai maka amarya to shar ma yanzu amarya ma kai dakin da kayan hayan ma kayan amarya kujerun ba su shiga ba a ta fama da bala yana zagin ka cewa ba fakiri ne kai gidan amarya kujerun ma ba su shiga ba me dan ji da abinda kuke ji shine ranar za ka ma amaryan kana dan huci kana dan huci to ranar ma yanzu hayan gidan da za a kai ma amaryan tashi an karshe an gama lafiya zaka yadda wace irin ranar na eh kayan da suka karba sha karba ko ne a masa an zaba hadari nasu da suke rikewa ai ukuba ce hukuma ce Allah ya fara amfani da shi ne Allah ya sauke a karin kallawa yake cewa haddasana Muhammad bin Auf ko kala haddasana Musa ibn Ayub kala haddasana Walid ibn Muslim kala haddasana Zuhair ibn Muhammad ana Amr bin Shu'aib ana abi an jaddihi na ga muku wannan ruwayan ku koma tahqiqin Tirmidhi na Ahmad Shakir ya yi bayani mai kyau a kan ruwaya a murbin shu'abu ana bi an jaddi ɗaliban ilimi za ku karu Ahmad Shakir ya yi bayani mai kyau game da hadisi ya zo a kansa ya hukumci ba yadda ka sai su ibn hazin suka dawa fa hadisin ba akai ya ce ana rasulallah sallallahu alaihi wasallam wa aba bakar wa umar shi me suka yi harraku mata algalin udarabu kan da mutum da ya doka ya sata wani abu ko ya kwaci wani abu a cikin betmal shi a kwaci abu wadda rabu shi a daka amma kun lura ma'ana hadisin ya yi kama ya inganta domin manzana sallallahu alaihi wasallam ya taba a cikin fagen yaki aka je aka samu ganima kalana akwai da shanu da rakuma to mutane suna jin yunwa to shi suka yi wawaso ganiman da aka samu in kun tuna karatun da ya wuce shi aka yanyanka ko yawa waso nasa kasin larabawa in ba nan muhammadu na allah ya tura shi ba sallallahu alaihi wasallam din rayuwan bararabe wakokin su baki daya tisin bisa dare yaki ne rayuwansu in kana saka gane bararabe ka doki diwaninsu zance giya she kisan kai she birni yara mata wannan abun shine gaban yarinya mace wulakance ce ce za a iya birne ta kuma a zalunce wani yakin in ka duba wakokin su baki daya wanda ba shi da karfi to ya mutu ya lalace shi sa Allah ya wasafa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan al'umma larabawa da sauran al'umma yace wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya fito da cikin duhu cikin duhun da babu iyaka da yanzu wannan al'umma bi kamilha haka rayuwarsu yake kisan kai zuba da gini wakoki zinace zinace shan giya Allah ya shirya da su yanzu da saura al'umma da afirka nan ma me ba yi menene afirka ba yi ka je kauyukan da har ba musulunta ba ga gani yadda ake zalinta ake abin da aka gani dama ku je nan kauyukan da ake dodo kaga yadda ake cuce yaran mata to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo an yi wa wasu wannan kananan dabbobin shi an fara tafasawa ana jin yunwa shi ya zo ya doki sandansa shi tura abin nan tukunya ya fadi shi isa a mudde wannan naman da abin nan ukuba lahu domin wawa su aka yi na gaya maka duk abin da ka yi wawa su to haram ne in da ana sa raba ka daga yau ku gane ana raba kuma ku littafi shi ka yi ba bakiyar ka kwata to abin da ka karba don waka bai samu ba haram ne mun karanta don ku sani duk gemun ku yanzu a ce wani alhaji kawo wani leda nan a ce raba maku wala shi kun tura ne sha bayan gama za a bani hankuri wawa sai shiga ginin mu wawa su gano ne wata na kawo maku littafa nan daga hajji na zo na gani na da almajirai yanzu mu raba in ba ku din na ba da daya daya na gani bayan su sun gani ba sam ba ban san lokacin da aka tura da kujera ba eh anan nan masallaci karman aka kwace aka daga baya aka ba mu hankuri wawa su ba kyau jama'a to wannan hadisin da'ifi ne farko dai tafarrar bihi abu dawud abu dawud da ya tafarrar amma ba shine illan ba min tariqi walid muslim kamar wancan hadisin farko ne amma ma'ana hadisin sahihi ne in ka duba kala abu dawud wa zada fi ali ibn bahr an walid wallam asma'u minhu yace ban ji gunsa ba wa mana'uhu samu shi aka hana shi rabunsa kara abu dawud wa hadasana bihi walid ibn utba wa abdul wahhab ibn ibn nagda kala hadasana walid an zuhair ibn muhammad an amr ibn shu'aib qawluhu ولم يذكر أبو رهاب بن نجدة لهواتي من أسهمه وأن إلولي كي gaya maku sanadin da da'ifi ne ga hanyar da ya fada a can farko yake kawo maku ilal abu dauda ina kawo maku ilal kamar imam tirmizi araha don ka biyo wannan za ka gan cewa alhamdulillah ka sai ilajis allah ya samu dace na'am باب النهي عن الستر على من غلى mm.
قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن موسى أبو داود قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب حدثني عبيد بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب قال أما بعد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كتم غالا فإنه مثله mm. to an kore mu mu yi sutura dan wa mu mumini don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man sattar muminan satt- sattarahu Allah yawmal qiyama ba karamin jumla bane wannan ma'anan dan wanka lalla babansa sun to aka yi aka yi shi ba wanda ya san shi ya zama mutum to baya bukata masa banjo cewa babansa dama sintansa aka yi ko mutum ne ya taba sata mai tuba ko mutum yana da wani aibi da an san shi amma gima sun jahaici abu kuma abun ba wata illa ba ne da ya shafa jini to ka masa sutura inda ma dama ya bari shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man satara mu'mina wanda ka san aibin dan wanka ya daina to satara Allah yawmal qiyamah Allah zai maka sutura kai ma duk abin da kai lanan da kake bukata sutura saboda haka yaye mutum zagi mutum fito da mutum al'auransa ba salihi mutum ba ne yake da wannan halin baya yi an ga to amma akwai mutum da ya sata ku- dukiyar mutane na al'umma to an ce kara masa sutura a bayyana shi a fito da shi shi ake mangana yan ya ci kudin al'umma ko gwamna ne ko shugaban kasa ne sata a bayyana shi ko ya ji ce don kara sake amince masa ku je karatu yake cewa dasana muhammad bin dawud bin suleiman kala dasana yahya ibn hassan kala dasana suleiman ibn musa abu dawud kala hadasana ja'far bin sa'id ibn samra ibn jundub jundabi ibn jundabi hadasana hubayb ibn suleiman an abi an abihi suleiman ibn samra an samrata bin jundub kar amma ba wa kana rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul man katama galan wanda ya rufe ashiri wanda ya sata dukiyan al'umma fa innahu mislu lai- laifinsa da shi duk ɗaya ne ma'aikatan ku wani ya zo ya doki mota bayan an gama motocin ne sace shi babban ku ne shi kuma sa sutura to tashin kiyama laifin ku daya eh lanna na jin wani daga cikin ku yan waya cewa an kawo kaya primary araba ai sha'anin mu ma na ga ku shayar ma ciki araba ma yara an kirabawa ba nasu bane fa malaman kaya aka kawo araba ma yaran littattafai da kayan aiki shi suka ajiye su har ya fara lalacewa ba za a raba ba amma muna da aiki lahira ai za sha kallo yaran fakire ne jama'a kaya ka kawo a raba amma an kira ba wai na stop shi wani malami kuma yana dauka ya je koya ma yayansa saboda ba shi da shi shi doki kayan ya koya ma yayan sun wuce wannan aikin shi ya dawo ya sake dauka wani shi ne bugonmu ya ce wannan malamin da yake doka ya kamata addake shi ko ya za a yi saboda ina daukan kayan hukuma yana zai koma yayansa she madda shi na ce to an kawo maku kura ba ya ce eh ya ce ai malayakan shekara goma yana na ba rabawa ya ce ka ji ka da kiwon da ya hana rabawa tuku shi ya zo ne ya dauka ya koya ma yayansa saboda bashi da kudi saya bai rike ba in an gama shi ya dawo da shi kaga ba sarwa yake ba a zai ba yayansa an karanta ya dawo da shi to amma ya kuka hada kai da headmaster an kira ba wannan littafin kuma yayan fakirai ne ya za a zama mutanen kirki jama'a shugaban talikai sallallahu alaihi wasallam an ba shi zakka gwal to she manta da darbe raba ba ina gama sallah asuba daidai da zikirin da zai bakiyatu salihat shanga yana sallaka sau sahabai sun mamaki me ya faru shi da ya doki wannan dukiya ba fakire shi ya samu suwa aka waye gara ka ta miyasa ne ya rasu lakata ya ce wallahi dukiya aka bani amma na kwana da shi ban bayar ba daji yake ji igan ya mika hannu ya bayar to wai ne a cikin ku ko an bashi zakai raba shi zakan ya yi wata ɗaya nansa ina dan zazzare da tuku shi bai gan wani zai bayar ba tuku wai shi mai tsantseni ne tsantsenin da ka banza wofi wani tsantseni hai jama'a rowa ba kyau tsantsenin da na tsantsenin mai kake wani tsantseni eh jama'a ita zazzare da cuce mutane annabi ne fa sallallahu alaihi wasallam je ya ce a bayar shi da ya tashi wallahi mai alheri shi kuma da alheri kenan ila yawmal kiyama wallahi mutum da zuciyansa akwai alheri kuma ba zai ji kunya duniya da lahira ba amma cutar da al'umma sace-sace me an baka duke ka bayar gwamnati ya ba da littafi a raba amma 'ya'yan talakawa ne ka boye kayan ya za zama lafiya shi bai dame shi ba dan wansa da ya doko littafin zai je koya ma dan wansa ina masa bakin ciki ban sani ba wannan fatawan zan bar maku me hukuncin wanda ya dauka ya tafi na koya ma yayansa da wanda ya ajiye kuma ya kira bawa littattafin ruwan sun daka su lalace daga baya zubar shi sa turawa har yanzu Allah yana mana uku ba turawa suna gya mu ai mu ne ya kamata mu gya turawa wallahi ko bam da yawa amma bature zai doko maganin soro da gidan soro zai ba musulmi a nan su sayar da shi su cinye har yanzu bature zai kawo kudin agaji a nan ina ba mu don ina neman wurin Allah ne baya neman lada don in mallake mu ne amma mu mun kasa rabawa gidajen sun shi ga ana raba shi da maganin sun ana raba shi sai da shi ke yi na malam ban gane ba e ba za a yi a'a ka biyu kanana hukumomi nan camomin da yanzu sun zare takobi ana neman a zabe su maganin tsoron da ake feshin a cikin stones yake an kira bawa har ya zai spare an aje shi saboda tsoro an ba su da motocin da fesin an ba karana hukumomi sun boye ba su da lokaci su raba kuma maganin tsoro yana na sha kawamara in nan yamura wanda coka aka yi da shi lanna nuna telebijin yadda ake maganin ai kai ka wuce wurin mashe ka mutu baranta na kasha to yanzu ake kawo mana ya za zaman lafiya mun ga rayuwar dabbanci allah ya ba mu ajinna ajinna akwai nusu akwai hankali an baka mana ba za ka rabawa daidai fesin da ake yi na tsoron wallahi kanar hukumu za ka tayar da shi an boye shi ba za a raba ba ba za a bayar ba ba za a bayar ba bakin ciki wala da na karanta ji sai manzo Allah ne ko arbauna jis ne mumini rahim shi yasa sayyidina bakar inde an ba wani mutum kyauta ko aure za a aura masa abin da yake so in zaka faranta ma dan wanka ne sayyidina bakar sai da labarin yake don ya gaya ma mai shi ma'anan an ce malam ikirma za a aura masa budurwan da tuntuni ke nema ya kai shekarar biyar ya fama bai samu ba to she an tura wani je ga ikirma she she na baka ce ta yi hankuri ni zan sai labarin kai masa domin shi izama ya faranta ma ikirma mu kuma ka gan baka labari ko gida ne to shari ne in ka je gidan ka gana musabaka gaya maka yara to an rubuta ma takaddan biya makaranta baka biya ba har kofan gida za a gaya ma an ce mu biya makaranta an ce a yi kaza kaza amma duk wani abu na alheri shi a ce an manta an manta ai allah ya sa gama lafiya na'am wannan hadisin da'ifi ne malam isnadu akwai jafar bin sa'id bin samra laysa bi qawi inji abu dauda kuma a cikin sakwa bi ibn suleiman majhul eh imam ibn aji ya yi bayana kan uh, kamil ibn aji lamba uku uku shida ya yi bayan ce waɗanda ajisan da'ifai ne mm. na mm.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عم عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام حنين فلما التقيت التقيتنا كانت للمسلمين جولة قال فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين قال فاستدمت له حتى أتيته من ورائه فضربته بسيفي على حبل عاتقه فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقلت ما بال ما بال الناس قال أمر الله ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلب قال فقمت ثم قلت من يشهد, من يشهد لي ثم جلست ثم قال ذلك ثانية من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه قال فقمت ثم قلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال ذلك الثالثة فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة قال فقتصصت عليه القصة فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلب ذلك القتيل عندي فأرضه منه فقال أبو بكر الصديق لا الله إذا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله يعطيك سلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فأعطيه إياه قال أبو قتادة فأعطانيه فبعت الدرع فبعثت به مخرف مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تألفه في الإسلام
wannan ajisi yana nuna manzana sallallahu alaihi wasallam yadda zakai da hangen nisa da kiyon bani adam ya kai manzana ya kai wannan gacin inda zai tafiyar da bani adam da tarbiyansa sallallahu alaihi wasallam duk wannan duk shirme ne ta fama yana neman haci dan adam waye duk barzanan banza ne kuma da garaje duk talibin ilimin da zai garaje ba shi da malami ya yi karatu zai bar nan inda boko haram suke yi yanzu yanzu su dauki shi shafi wani ayan ajisi da komai su ta zuba da gini mutane ai ajisi ya tabbata cikin targhib wa tarhib ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi ce da mutanen sama da kasa sun hada kai sun kashe mutum gangan Allah ya gani dama zai kone su baki daya zuba da gini da kake yi rayin nafa ba san yadda aka saka ba ba san yadda aka sa ba to fita da shi baka da iko kai rayin da kake gani ba kai ka sa shi ba ba dama ka fito da shi shi da dalili rai mai sada ne kake gani saraka duk waɗannan hanyoyin da ake yi na zuba da gini ba karin fitina ba ne ba karin bala'i ba ne ina daga cikin mummunan fahimta yanzu ga manzala sallallahu alaihi wasallam an ji gazuwa ta hunain hunain kuma an gama fato makka shimtan ta'if da wani garin hunain suka yunkuro za su ma manzala tak za su gama da shi su gonaye ne suna da dukiya suna da komai suka tunkari manzala sallallahu alaihi wasallam manzala kuma ya zo ne ibu da maka koma ba shi da kayan yakin ma shi yana neman aro wasu kafirin makka wanda suka yake shi ya ce ko ara mana shi ya karba aro a gunsu da aka je farkon yaki shi kafirin da asuba shi kafirin suka ci nasara kai shi musulmi suka gudu shi ne manzan ya tsaya ya ce ana na biyu lalaka zuba to wannan karatun za mu yi kuji shi shi kuma ku duba strategin da manzan ya kafa mana sahabai to ba dare da dabbo ku harami kamun wannan ya kafa hujja kan jihadin da ba shi da ilimi a kai in kana suka gane yaki manzan ka karanta farkon hijira ka karanta sai kira ka karanta rayuwarsa na farko shi ka hada ayoyi ka gande mai manzan da ke tafiya sallah za ka gano annabi daban da tunaninka ya ce babu fi salabi yi uta katilan kayan da ka mutum da kunje fagen yaki to in ka kashe arne to kayan da yake tattare da shi takuban da yake dabin da yake gangan jikinsa to kai da ka kashe shi an baka shi wannan kuma na so ai musabaka kan matasa ne kuna gane wannan wace strategy na an je fagen yaki kafirai sun fi ringaye mu matasa kuma suna da karfi to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam i ba su wani takardan shiga aljanna da strategy ce kai kaga duk an da ka kashe shi kayan da abin da yake naka ne to wa zai zauna banda aljanna na duniya kenan to wannan strategy manzo Allah ne duk yanda hankali ya kai da zakai in ka je wajen manzo Allah shi kai shiru sallar ku ji ba abin da ya sai fada wannan yake cewa haddathana abdullahi ibn maslama al-kanabi an malik an yahya ibn sa'id an umar bin khat an umar bin kathir ibn afla an abi sa'id maula muhammad muhammad maula abi katada an abi katada kala kharrajana ma rasul sallallahu alaihi wasallam fi an hunain sun gama za su tafi makka su tafi madina she an ji mutanen hunain sun hada da ta'if za su yake shi fallama ita kaina kanat limuslimina jaulatu musulmi suka asara farko an hadu farko saboda mutane strategin da suka fara shine sun doki yaran matansu da matansu da dukiyansu da sofofinsu she aka sa mayaka suna gaba dukiya na sakiya iyayensu suna sakiya she aka sa kuma abin nan dukiya a baya da kuyangu suna kada ganga ce wanda ya koma baya ma ba zai tar da kowa gida ba ma musulmi suka zo dama ba sai kayan yaki kafirai makka kuma sun raka a nan muhammadu sallallahu alaihi wasallam suka nuna riya su ba dan allah suka rika manzala ba a'a su ne kure shawaye yanzu duk duniya su suka ci nasara ba wai nasara na kalmar la ilaha illallah ba a'a laraba su ji su dan su ne yarin ga kowane laraba yanzu eh wannan su daman riya a ji su shi ne ƙurani ke cewa ajabat menene kasratun yawansu ya sun taru ana gan kuma yawan ne wasu ma masu musulintan ba e suna nuna su larabawan makka ne su suke ringaye larabawan yanzu shi Allah ya ba su darsin farko suna shigowa da asuba wala ki ta kashe musulmi musulmi suka gudu shi ɗan kaɗan shi manzan laisaya bai gudu ba ana ta suke masa kibiya ko'ina shi ce ana nabi lalaka zuba ni annabi ne ba karya na kawo shi ba shi ce da abbas ba abbas na faffansa ba ne abbas wani dan faffansa ne wanda wannan faffansa bai musulinta ma ma ɗansa daga bayan musulinta sunansa abbas ina da sauci ya ce kira wasu shan ya ce wannan yau ba yadda za ku yi shi ka dibu kasa wasa wajen da kafirin suke shaidu kuka san da ce kairama ce shaidu ina ina sakawa shi shiga idon kowane arni to nasara nan min indillahi ne eh ba za ka iya ba saboda kafirin sun kimsa kuma shi nasara Allah ya shiga ciki musulmi suka gudu shi ya ce falamma ya takaina kanat musulmi na jaula musulmi ne suka yi asara farko kala fara ito rajulan ya ce muna gudu shi na gan wani mutum kafiri mina mushirkin kada ala rajulan mina musulmi ya kwanta da musulmi ya nade shi na dan tukunya ina sai doke uka yanka shi kowa ya gudu kafirin katu ne ya danna wani musulmi ya taka shi na sai yanka shi yankan rago shi ni kuma na gan shi a bayansa ina kokarin yanka musulmin shi yake ci fara ito rajulan mina, mina mushrikin kada ala rajulan mina musulmin ya riga ya gama ya daddaure shi yanka shi yankan rago fas da dara tulahu shi na juye baya saboda na fuskance zai ya kashe mu babba ne katu ne shi na juye bayansa hatta a taito min wara'ihi shi na je bayansa diddi bayansa kuma yana shirin yanka musulmi musulmi na kwance ba kowa shi na fadarabtuhu bi saifi shi na zo mutum majina ne shi na doko takuba na nani mu arina nan shi na tsare masa ya ce da na tsar masa an la hablin a ciki a ciki wannan wuyan wuyan wannan jijiyan wuyan shi na tsare shi amma duk da haka shebir kafi shebir dan ya bar musulmin she tashi she ya kama ni ba takuba nusa da ya gama da ni da ya kama ni da takuban she matsani har na jin mutuwa kan shi mutuwa shi bayan sare shi kenan ba shebir musulmin da yake kwance shi musulmin kuma yana kwance ma yana neman numfashi sabo ne to ni da na sare shi da ya juye ganni she bar wanda yake kwancin she rungumen da takuba na she matse ni har na jin mutuwa ni ma na mutu saboda karfin sayan da yake da shi wajatu mina rihal mut na kusa na ji kanshi mutuwa summa me summa menene adraka ul maut saran da na masa shi mutuwa ya zo masa farsala ni shi suke ni ya ce nan ne na huta da zai ya kashe ni ya fi ni karfi da takuban da komai na da ni bayan da zan yi to dan wani kuma da aka na da shi na da rago maimako ta muke yana kwance yana fama da eh ya galabe ta to sari ɗaya da ya masa shi ya mutu da ya mutu shi mu ma mu gudu saboda sun fi mu karfi to lokacin da shi ya yi wannan ashe wani na shaidansa wani mutum majina ya wannan ashe wanda kucin da ya kashe wannan arnin wani mutum makka ya ganyen da aka kashe wannan katun ya mutu she mutum makka ne je ciro kayan wannan arnin kayansa da takumansa she tafi ya boye ya tafi da shi kama shi ya kashe shi shi wanda ya kashe kuma mutum majina ne ansar ne kuna jin karatun kuwa فأكبر علي فضمني ضمة يا رنبميني وجدت من هريه الموت ثم أدرك الموت فأرسلني yadda da ya sake ni ya mutu shi kuma na tashi na gudu fallahiktu umar shi na gan shi nomar ina tsaye an kira a dawo fakutu lahun ma balun nas na ce me ya faru da mutanen an gudu an bar annabi sallah shi nomar ce kala amurullah wani al'amar Allah ne bayan da zamu al'amar ya wuce hankali wani al'amar daga Allah in ba Allah ya suran nan ya ce manzala ya dauki kasan ijefa ba da an gama da musulmi shi sa kureshawa sun ware sun ware sun ce ayyau duk sihir ya kare domin majina baki ɗaya ne manzala sallallahu yana tare da duk sahabai baki ɗaya gwalagwalen sahaban da baki ɗaya wanda suke maka sun musulunta to waɗannan mutanen humnayin sun sami nasara za su gama da ne kwata-kwata baki da shi sa da shiga cikin al'amar shi sa yakin ba da ka ake yi ba jama'a na fatan gane ya ce al'amur lina sun man innan nasa rajau da manzala ya ce a kirau a dawo shi mutane suka komo wa jalasa rasul sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah ya zama da mutane wa kala taushe ya ya kawo strategy na yaki an dawo arna sun yi yunkuro musulmi sun yi ko shi manzo Allah ya ce to man katala katilan kuma tasa duk wanda ya kishi arne falahu salbu duk kayan da yake ciki da takuban da dukiyan kariki a to musulmi eh matasa yanzu ce in ma mutu kwara ba wanda zai koma baya tashji'an karfafawa ne saboda haka karkace musulmi ka tafi da su kullun sallah azumi ka dan karfafa su da wani abun duniya ah mutum ya zo ya wahala musulmi ne ka dan bashi kage yaki ne za a shiga aljanna amma ba su wani abun duniya dan adam tafiya da shi ilimi ne karka kullu ka ce lahira ake jira nan duniya ka dan bashi wani abu ka Allah tuku eh yanda kun bude makaranta shi a kawo yayan a ce ku koyar dan Allah ba za eh dan Allah ke koya amma yadda kai kake da amarya ni ma na da amarya gida da me zan ci a ka ga yin ustaz din kwaso kafafuwansa ina idigan bi gunna amma kuma baki daya dai lagiligansa a yage yake ya koya ma yaran yadda ake idigan bi gunna idigan bi garin gwa izhar duka koyar da su amma kobo shi dai lanar maulidi zai samu abin zai ci nama kuma ce yi dan Allah inda kake so mace fara shi ma ustaz haka yake so ko arama ba haka yake ba ayi dan Allah ayi dan Allah dan Allah na mana ne kun ga manzo Allah dan Allah yake amma ya ce musulmi ga yanda zaku samu saboda ga an ga kyauta zan ustazan ha ha kawai eh ka gan wani alaji ya ci ya koshi na ina dan Allah ce malamai su dinga yin dan Allah da yan siyasa rage dan Allah mu yi dan Allah kai maka aji kason ka zo mu yi dan Allah da kai mana muna dan Allah ma karfafa mana a karfafa mana kowa ya dauka aikinsa ne na masallaci in koya maka in koya ma ƴaƴanka in koya ma matanka masallaci lamba ya mutu kaga yanzu malam abdallah ne zai zo yi wa'azinsa yi zafinsa yi nemo kudin za a yi wannan lamban shi aikinsa ke na shida ali yunus su sai yadda za a sha ruwa su sai yadda za a yi mai yi ko yana kwance shi da ku zo ku ji karatu ku doki takalmin ku tafi ta ya zai yi da kansa a ba jama'a tausaya mana tun da suna maku karatu suna koya muku a dan sau masu su ma wani abu manzan ya ce man katar kacila wanda ya kashe arne falau sarbu duk abin da yake ciki shi musulmi suka ci nasara aka ba zama eh a koma baya ke yi saboda haka ringa kyautata ma masu koyi da ajini da masu abin nan mai zirenin da ake ma musulmi yanzu a gan in ka gan arena ka ce ustaz ma na ba kawai ba gidaje bai waye ba a yanzu yana saba'inat bai waye ba su 'yan kawai ne su suka waye sun karanta geography sun je turanci sai ga mutum mai yana sai turanci jikinsa rawa yake yi turanci akwai haukan da yake wannan yare ba naka ba ba kawai baki kana alfahar da yaren wani akwai mahaukaci kama kai eh me ne wannan kai cikin ke na rawa wai wai no wai to ba yaren ka bane kai akwai jahil kaman ka kai alfahar da yaren da Allah ya baka amma kana dan jin numfashi ma ce ka iya mutane ba su doki ka komi ba kai ba bakin kowa ba ne to me yana wani zance ne ai man ka talakaci da falawa alaihim bayyana kuma manzala ce wanda yake da dalili e kawo saboda mu ba malaiku ba ne sahabai ke na ce in ka kashe mutum ka zo ka kawo dalili kar ka zo wallahi kullum muna sallah tare da malama bai yarda da ni ba ya ba yarda da kai ba shi ne dalili lalla talauci ya dame ka zaka iya karya tun da ban da siffar mala'ika ka saboda aka an kawo dalili bai nuna cewa baka da eh tun muna tare da malam amma wai bai yarda da ni ba an yarda da kai maka kawo bayina sahabi ne fa amma ce kawo dalili ba na ba wulakanci ba ne yanzu nan she su wannan hawarin ka gan shi yanzu nan she su sa ma gaba in ka ci mutum kawo dalili cewa shi ya kaza ce o baka yarda da mu ba da cincin muna tare da kai to ga manzali yana tare su amma man katalakaci lahu ya ce lahu alaihi bayinatu ina da bayina zai kawo saboda dan adam alherinmu ne zai fi sharmu amma ba wanda baya sharri an je lahira ba za a ce ka shiga janna tun da Allah ya ce ka baka yi laifi ba laifin ka yana nan sharrin ka ne danne shi wannan ka shiga janna a cikin kukuren sai waye bai kallon mata mutana cici yanzu ba kafin tuho da abubuwan da aka yi da zage-zage a gida to sallah ne goge waɗannan abubuwan awa jama'a shi ne yake cewa fakumtu shi na tashi sun makurtu man ya shahado ne wanda ya kashe arnin kenan saboda lokacin musulmi sun gudu ba wanda ya gan shi shi wani mutum daga bakure shi ina fakewa shi bai kusa da marakan ba tun da duk mutane majina ne mutum majina ne ga ana so a kashe dan wansa shi kashe shi amma tun da arni ya masa masa shi mai sam hanya shi ya gudu ya bar kayan shi wannan ar- eh, wannan da makka shi ya zo ya ciro kayan da takuban shi ya boye to yayin da manzala yake cewa kowai kawo shaida shi ya ce abu katada ya ce shi na tashi a tsaye abu katada ya ce na tashi shi na ce sun makutu man ya shahadu li abu katada yana da masaya waje manzala amma ya ce wa zai bani shaida abin da na ya can shi an share shi mutum yana zaune ya rike kayan ina zaune bai ce komai ba saboda mutum makka ne shigowansu musulunci sabo suna son kudi ga su dai ya boye kayan sha bukata da ya ce ya zauna sun makara zalika saniya shi ya ce waye zai shaida ne lokacin duk manzan lai share shi duk masayinsa tun da bai kawo shaida ba man katala kacilan lahu alaihi bai na falahu salabu abu kata da ya ce na tashi shaida waye shaida na kashe wannan arnin ne sun magalasa shi na yi sau uku fakumtu na tashi na uku shi manzala ce malaka ya bakata da menene na bukata da me ya dame ka ka tashi a sai ka zauna shi fakasastu alai shi na koro da abin da aka yi ya faru can mutum maka ya sa shirsa zai tonu to fakara ragilun mina kaumi daga mutane shi ku sa a gefen zaba kure shi ne mutum maka ne ya ce sadaka ya rasulullah wannan bawa na mutum majina ya gaskata wasarabu zalika katil inji ya ce mutum da ya kashe shi nan kayansa duka da duke yana nuna amma abin da nake so saboda shi mutum maka ne yanzu ya shiga ajinin fa'ar da minhu a yadda mun rike kara ba shi a bani ai ba ke malam ba yau ba ne ya rasulallah ka bani kayan shi tafiyansa ni za bawa tun da su lallashi manzan laiki da su su shiga su mutane koreshawa lallashi manzan da yake masu shiga musulunci ce kaga mutum majina ya gaskata kayan sai yana nuna amma abin da nake bukata na muhammadu yadda nake wannan kayan ka hana shi eh a bari mu To, shi na bakar ya sai ni manzan da yake zai iya bari ma wannan bakurishin shi shi na bakar ya tashi a tsaye kal abubakar siddiq laha wallahi wallahi ce ba mu yadda ba ce ba mu yadda ba saboda me yanzu kuka shigo ajinin kuma ba gashi dai ce izi ya amidu ila asad min usudillah ya ce daga cikin zaki daga zakokin allah yukatir anillah ina ina ina yaki na fi sabilillah wa an rasul don tabbatar da sako manzo allah sallallahu alaihi wasallam ku gyalaya nan wurin akida ya shigo nan wurin ina sun yaki ne don allah kuma sun yaki ne don tabbatar da abin da manzo allah ya kawo ba laifi ba nan an yi atafi a nan wurin na fata an gane fayuti ka salbo sha doki kayan a baka kai ba zai yi ba fakara sallala sadaka ya ce sadaka ya ce abakar ka gaskata faci iyawa ya ce kai tashi ba kudin shi ba shi kayansa abu ka tara kenan kala abu katada ya ce fa'atani ya ce duk duniya tun da Allah ya ce ban taba samu dukiya kamar wannan dukiya ba saboda arnin kayansa da takumansa sadan shi na sai da shi ya ce ban da komai shi na sai gona wanda ban taba samu yin sannan bani salama shi ne ma na zama mutum waye ba ya son kudi an ci a tafi sannu ne waye ba ya son kudi yanzu ka je taziya ma a garin nan baka da kudi ba za ma taziya ka tafi da nakar jama'in dogon ligan ka gai ka yi taziya ko amsan taziya ma ba za ma ba ka ci an laijikanta ko an laijikansa in ka sa dogon liga an ka juju wala ba za ce an laijika ba za a sauraren ka ba amma kana so a sayin ka ka sa babban liga ka kira ula ko barawo ne ana bin ka gumi na zuba shaca layi zo na sande zuwa da allah sande zuwa shi sa ko ina neman kudin wurjan jam فإن الأول مالي تسلثت في الإسلام يأتي كدينا فرقو دينا ملكا كينا أتكين أتكين مسلنتي ana ce mutum ya zama mai kyauta kai baka zama kyauta to anan za mu saya jama'a kowa zai iya ba da gudunmawa darga jisi mutafaka lai ne buhari muslim suka ruwaito shi kowa zai iya ba da gudunmawa yadda labarai ya zo mana yanzu masu kula da zabe sun ce turawa sun shigo kano da yawa a duk ko ina duniya na sa kano a gaba saboda zaben da aka yi a can ana ganin kano zaben kano ya tasirantu a kan mulkin nan mu ba ficina muke yi ba wanda suke neman mulkin baki daya musulmi ne su ba arna cikinsu mu roki allah wanda allah ya bashi mulki allah ya bashi a zaman lafiya duk wanda ya sai hanyar da zai iya kashe fitina kashe fitina yau muka yi taro da 'yan siyasa na mu masu nasiya to abinda ake ba mu labari turawa da suka shigo da mutane masu kula da akwaci mafi yawa ba alheri ba na gare mu saboda matsayin kano na ajini shi mu yankura a kashe fitina kuma ko yana da dama izabi wanda yake so don na so ku gane wannan don ina son mulki shamsi na son mulki ba zan zo ce don mai shamsi na neman mulki shi mi na nema amma na kuna da yanci ku zabi wanda kuke so wannan shine adalci na karshe zagi mutane ko cin mutunci mutane ko ka tsina wani a tada fitina bai taso ba kowa ya san wanda zai zabe masa amfana yi amma karkaci mutuncin kowa sauran kuma mun da yan siyasa suke yi ka zagi wanda zaka zagi amma karka taba ajinin Allah da manzansa taba ajinin Allah da manzansa zaka yi nadama lokacin da kuma baka da wanda zai sauraren ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh